إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وتا يوشا ودقوة ذو القعدة shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya didi da sha biyu ga watan biyar shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Faymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba yawa yanzu mana cikin fasali na bakwai fasalin da malam yake mana bayani game da shurutus salati wanda a cikin sharadan sallar malam ya dauki abu na farko ne muke ta bayani a kansa abu na farko shine lokutan lokutan sallah lokutan sallah har yanzu a kansa muke ta kaiwa da komowa wancan sati malam ya yi kokarin fito mana da wata fa'ida ne mai girma kuma mai matukar amfani a cikin abin da ya shafi lokutan sallah yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daidai gaba da mala yace thumma mal hikmatu fi annaha ju'ilat fi hadhihi al awqat sannan akwai wata fa'ida da ya kamata duk musulmi ko mai karatu ko mai nazari ya fahimce ta mala yace mal hikmatu mecece hikima fi annaha ju'ilat fi hadhihi al-awqat cewa su sallolin aka sanya su a waɗannan lokuta me hikimar da yasa sallar azhar aka ce kada a yi ta sai rana ta yi zawali magriba aka ce ba za a yi ta ba sai rana ta faɗi isha ba za a yi ta ba sai shafaki ya buya asuba ba za a yi ta ba sai lokacin da alfajir ya ya kullu kowace sallah a kowani iyaka da Allah maɗaukakin sarki iyakance mana sai ya bayyana a sararin samaniya mun gan shi ƙarara sannan sai mu sallah a lokaci shin akwai wata hikima almuhim ɗan uwa shi musulmi dukkan al'amarinsa kawai sallamawa ne idan Allah subhanahu wata'ala ya ce ka yi abu za ka yi shi ka san hikima ko baka san hikima ba kawai za ka yi shi inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'at wannan shine mumini shi mumini duk abin da aka kiraye shi aka ce Allah ya ce zo yi abu kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zo yi abu kaza babban abin da ke fitowa daga bakin sa shine naji kuma nabi shikenan kawai saboda haka ka san hikima ba san hikima ba za ka to sai dai malamai sukan yi kokari su shiga su fita su kokarin kakulo hikimomin da yasa aka ce ayi abu me dalil ɗin uwa don ka samu karsashin yin abin yadda ya kamata sau da yawa idan adam ya san dalili ko hikimar da yasa yake wani abu yakan fi mai da hankali ya yi shi yadda ya kamata to shi sa da yawa malamai sukan shiga su fita a cikin wata ibada ko wani hukunci na shari'a su gano hikimarsa ko da za ku ga hikimar galibi ba wai a cikin alkur'ani ta zo ko a cikin hadisi wasu hikimomin Allah da kansa yakan bayyana wasu hikimomin da kan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yakan ambace su amma wasu hikimin malamai sukan yi istinbati da kansu su turo su malai ce menene hikimar sanya salloli a waɗannan lokuta malai ce tajidu bayna salataini fi ba'd al-ahyan muddatan tawilatan zaka samu wasu salloli ko kuma tsakanin salloli guda biyu a wasu lokutan sai ka samu akwai tazara mai yawa tsakanin wata sallar da wata sallar wani lokaci sai ka samu akwai tazara akwai awoyi masu yawa wa ba'd al ahyan bayna salatayn muddatan qasira wani lokaci kuma sai ka samu tsakanin wata sallar da wata lokaci ne takaitacce ba shi da yawa malai ta famin al fajr ila al zuhri muddatan tawila yanzu ka dauka daga sallar asubahi zuwa sallar azhar yace akwai lokaci akwai rata na zango mai tsayi daga wannan sallar zuwa wannan sallar alal akalla zaka samu cikakkiyar awa shida ko a makamancin haka tsakanin alfijir da azhar shida ko bakwai ko na makamancin haka kaga awa shida ko awa bakwai da yawa tsakanin abin nan alfijir da azhar zaka samu wannan wa min al-isha ila al-fajr haka nan daga sallar isha zuwa sallar asubahi nan ma muddatan tawila shi ma lokaci ne mai tsayi Allah Allah aka samu awa biyar ko hudu ko nan abu makamancin haka wa min adh-dhuhri ila al-'asr wasat amma tsakanin azhar ko kuma tsakanin haka ne tsakanin azhar zuwa al'asar shi wannan lokaci ne da yake tsakatsaki shi ba za ka ce masa dogo ba ba kuma za ka ce masa takaitacce gajeri ba za ka samu ya kai alal akalla awa uku ko wani abu makamancin haka tsakanin azhar zuwa al'asar wa min al-maghribi ila al-isha amma ka dauki lokacin da ke tsakanin magariba da isha shi sai ka same shi kasira lokaci ne da yake takaitacce kwarai da gaske dududu awa ɗaya ne ya yi daɗewar duniya ka same shi awa ɗaya da rabi to za ka samu haka allah maɗaukakin sarki raba lokutan wani lokaci a da lokaci da yawa daga wata sallar zuwa wata sallar wani lokaci kuma sai ka samu tsakatsaki ne wani lokaci kuma sai ka samu da ka gama wannan sallar ba ka ma gama wani abu sai ka ji an ce an fara kiran sallar wata sallar misali tsakanin magariba da isha wani lokaci in ka gama magariba an kana da wani abin da za ka da zarar ka fara shi kafin ka ƙida shi za ka ji an fara kiraye kirayen sallar isha to wai menene hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya ajiye mana ya ajiye mana wadannan lokaci lokuta a waɗannan yanayi malaki aljawab ga amsa alhikmatu fi zalika wallahu a'lamu bi hikmati malaki hikimar da ke cikin wannan Allah madaukakin sarki shi ya fi sanin hikimarsa jumla ce itiradiyya wannan Allah shi ya fi sanin hikimar da yasa ya ajiye waɗannan lokuta amma mu abin da za mu iya ganowa a matsayin mana ‘yan adam ga shi nan annaha rubitat bi taghayyurin ufuqi taghayyiran zahiran bayyinan malai ce in ka kalli dukkanin lokutan sallah lokutan sallah gaba daya gaba ɗayan in ka kalle su rubitat an rataya su an daure su bi taghayyurin ufuqi da canzawar yanayin sararin samaniya duk wata sallah zuwa wata sai kaga akwai wani canji da za a samu a yanayin sararin samaniya kafin a yi ta wanda wannan canjin a matsayinka na musulmi mai kai komo mai tintintini a halittun Allah maɗaukakin sarki zai ƙara maka sanin girman Allah maɗaukakin sarki zai ƙara maka sanin buwayar Allah maɗaukakin sarki da yadda yake juyar da yake tasarrufi da halittunsa subhanahu wa ta'ala kowanne ka kalla za ga akwai wani abu da ya kamata ka ɗauka na izina to a daidai wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya sa maka wata ibada wacce ya kamata ka yi ta bala yace akwai canji da ake samu zahiran wanda yake na zahiri bayyinan kuma a bayyane a sararin samaniya zai ba mu misali fa masalan bainama an-nasu fi zulamin zamis bala yace misali yayin da mutane suke a cikin duhu baki irin shine damis eh damis zulmatul layl kenan idan dare duhu sai a ce masa damis lokacin da mutane suke cikin duhu gari ya yi duhu baki kirin izabin ufuki istanara wata hayi alistiqbali shams kawai sai kaga sashin sama bangaren gabashin a gabashin duniya sai ka samu istanara ya fara haskakawa wata hayi alistiqbali shams ya fara kimtsawa ya fara shiryawa domin tarbar hasken rana da ta sauko kai muna cikin duhu yanzu sallar asubahi muke da duhu ne awa biyu baya ko awa uku baya idan ka tashi garin duhu ne baki kirin banda akwai albarkacin wannan hasken lantarki da ake kukunnawa inda za a kashe komai ya za ka ga garin baki ne kirin to ana haka sai ka ga wani haske ya fara sako kai ya fara dannowa ta gabas in ka kalla sai kuma za ka gan shi ya mamaye tun daga hannunka na dama zuwa hannunka na gaba ɗaya shi wannan hasken yana nuni lallai ga wani abu nan ya tinkaro ya taho me wannan abin shine shine hasken rana ita ce ranar gata nan ta taho malai ce haza taghayyurun ufuqi azimun laysa bil hayy malai ce kaga wannan canjin canji ne na yanayin sararin samaniya wanda yake mai girma ba abu ne mai sauki ba ana cikin duhu kawai sai haske ya taho yanzu yanzu duk ba za mu iya fahimtar haka ba saboda abin mai sauki ne a wajen mu Allah madaukakin sarki ya yi sare mana kullum kawai kana cikin duhu sai ga haske kana cikin haske sai ga duhu wannan abu ne da da yawa daga cikin ba za su iya fahimta yake masa amma inda Allah subhanahu wataala ya rike musu rana ba su da rana sai dare kawai ko kuma inda Allah madaukakin sarki ya rike musu daren ba su da daren sai ba su da rana sai daren kawai anan za su fahimci wannan hikima kun san a yanki na duniya akwai yankin da aka ce suna yin wata shida a cikin duhu kawai wata shida kawai duk duhu za su wata shida kuma a cikin rana haka Allah maɗaukin sarki ya musu ranar to kaga ya za a yi sallah azhar kenan ya za a yi la'asar za a yi magariba ya za a yi isha 24 hours gaba ɗaya babu hasken rana 24 hours to irin wannan ya za su yi kenan su za su fahimci mahimmancin kullowar ranar da faɗuwar amma yanzu kai yanzu kana kwanci akan ganin kawai za ka fara gana ya fara shaɗa'owa yana shigowa cikin ɗakin ba ka fahimtar hikimar haka mai dalili saboda abin ya zama maka jiki mala ce to wannan canji ne da yake mai girma wanda idan duk duniya za su taru gaba ɗaya da masu kimiyyarsu da masu basirarsu da masu fasaharsu da duk wani wanda yake ji da wani ilimi da Allah ya bashi a ce su taru a waje guda ku zo ku canza yanayi daga rana ta dawo dare wallahi ba za su iya a ce yanzu rana ce karfe sha biyun dare a ce duk wani mai hikima ya zo ya taru ana so a baje kolin duk wata hikima da duk wani sciences da ake bi da shi da wani technology a zo a baje shi yanzu abin da ake so karfe sha biyun rana so ake kawai mu a gama a cikin duhu akwai wanda zai iya wannan babu to amma ka duba cikin kankanin lokaci Allah maɗaukakin sarki kawai zai canza maka yanayi kana cikin duhu kawai sai ganka haske to malai ce wannan ba karamin abu ne da ya kamata kowanne musulmi ya cincin ya kansa abu ne da Allah madaukakin sarki yake aje maka aya kullum take zuwa take wuce wa ka ayyin min qaryati wa ka ayyin min ayatin ko bis samawati yamuruna alaihim anha muriduna ayoyi kullum muna wucewa muna shudewa ta inda suke amma kuma galibi sai mu kawo da kai ba ma tsaya mu lura da su to wannan na ɗaya daga ciki malai ce laisa bil hayyin ba abu ne mai sauki ba man yastati'u an yati bi hadha an-nur waye yake da iko da zai iya zuwa da wannan hasken na rana da yake sako kai ba'ada an kana al-ufuqi muzliman zilaman damisan bayan sashin sashin duniya duka ya kasance yayi duhu baki kirin saboda saboda dare waye zai iya zuwa ya taho da hasken da zai haskake mana wannan sashi na sama malik malik la ahada yastati'u illa Allah azza wa jalla ba wanda zai iya yin wannan aikin sai Allah subhanahu wa ta'ala man alladhi yastati'u min al-khalqi ayati bi hadhihi ash-shamsi litanira lil 'alam waye sai zo da irin wannan kwallo na rana irin wannan haske na rana a cikin halittu waye zai iya yi dan ta haska duniya amsa shi ne babu la ahada malace babu wanda zai iya yi sai malaika wa ayat take cikin suratul qasas qul ara'aytum إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء التي أفلا تسمعون قل كجاء موسى يا رسول الله أرأيتم ينزكنا غني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا idan Allah subhanahu wataala ya bar muku ya aje muku rana ko ya aje muku dare sarmadan tutur har abada ba yayewa babu rana a cikin dare kawai za ku dawwama Allah ga dama kawai ce a yi tace a cikin dare man ila ilawil qiyamati har zuwa ranar tashin da kiyama man ilahul wannan abun bautan ne ghairullahi wanda ba Allah ba ya atikum bi diya wanda sai zo ya zo muku da haske irin na rana ku ga haske wai zai iya wannan amsa shi ne babu malai ce la ilaha illallah ai babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah babu wanda ya yin wannan aikin sai Allah subhanahu wataala wanda shi kadai ya cancanci bauta la hada ya ati bi diya'i illa Allah azza wajal ba wanda ya zo da hasken rana sai Allah subhanahu wataala malai ce afala ta afala tasma'una Allah subhanahu wataala ce shin ba kwa ji ne ji na fahimta da za ku bi sakon annabi tsira da aminci sanar tabbata a gare shi sai malai ce idan in ko haka ne hadhihi ayatun min ayati llahi to wannan canzawar yanayi daga duhu haske ya shigo aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala da yake nuna mana dan mu ƙara wa'azuwa wa min ajli zalika to saboda wannan canjin yanayin da muka samu a wannan lokaci shuri'at salatul fajr sai aka shar'anta mana sallar asubahi a lokacin dan barin kawasuwa duk lokacin da zaka yi sallar asubahi ka tuna akwai wani canji da yake faruwa wanda na ɗaya daga cikin abubuwan mamaki mamakin Allah madaukakin sarki abubuwa na ta'ajjubi da Allah madaukakin sarki yake fararwa a cikin kawo kullun zaka yi sallar asubahi sai ka tuna yanzu alfijir ne yake to bayan da minti kaɗan a cikin duhu muke wannan aikin Allah ne suna Allah lati atqana kulli shay so da ka sai ka tuna wannan ka ƙara ganin girman Allah subhanahu wataala ka ƙara sallama masa dan kuwa an fahimci wannan ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka sanya lokacin sallah asuba ko wannan abu ne da malam ya kalato shi kuma ƙwarai da gaske ya dace duk wanda zai tintintin ya kalli wannan ya san lalle wannan abu ne da ya kamata a izina da shi malai ce summa quti'atis salatu to sannan idan aka yi sallah a zubai sannan kuma sai a yanke sallah a yanke lokacin sallah da zarar inda tsoro ishamsi da zarar rana ta kullu rana tana kulluwa kuma shi kenan lokacin sallar asubahi sallar farilla ya fita duk wanda bai sallar asubahi ba da ganganci sallar asubahi ta fita a lokacin in kai wata sallar asubahi to wata sallar kai daban ba ta asuba ba Allah madaukakin sarki baya kallanta matsayin sallar asubahi liyakuna hadha waqta faragin lin-nasi wa talabin lil-ma'ash dan daga kuma bullowar rana har zuwa lokacin da rana ta yi zawali ya kasance lokaci ne don sararawar mutane shi ne faragar linnas mutane su je su sarara wa talabin lil ma'ash kuma su je su nema abin da za su rayu da shi shi ta Allah madaukakin sarki ce ayi a waja'alna nahara li ma'asha haka ne ko Allah madaukakin sarki sanya yini ya kasance lokacin neman abin rayuwa lokacin da mutum zai je nema abin da zai ci abin da zai rufa kansa asiri abin da zai kawo ya sauke nauyin da ke kansa to shi sa sai aka yanke lokacin sallah daga lokacin da rana ta faɗi har zuwa lokacin da rana ta za ta yi zawali kace mai aiki ya tafi aiki mai ofis ya tafi ofis wanda yake dan kasuwa ya tafi kasuwancin sa mai sana'a ne ya tafi sana'ar nasa kowa ya je ya nemo halal din sai malai ce salatu qumri ita kuma sallah azhar takunu idza zalatish shamsu tana kasancewa ne idan rana ta yi zawali kamar yadda muka yi ta bayani a baya وهو انحرافها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية من الأفق abin da ake nufi zawali shine karkacewar rana daga jiha daga bangaren gabashin sama ilin jihatul garbiya min ufuqi zuwa ga yammacin sama daga sashen sama wantiqalu shamsi min al-ufuqi ash-sharqi mala yace matsawar rana rana ta ɗauke min al'ufiƙi sharƙi daga ɓangare na sama na ɓangaren gabas ilal ufiƙil garbi zuwa ɓangare na yamma shi ma wanda yake na sashin sama min ayatin lahi azza wa jalla yana daga cikin ayoyin allah maɗaukakin sarki ma'ana abinda malake cewa yakuwa shi ne lokacin da rana ta zo daidai tsakiyar sama daidai tsakiyar sama tana karkata tafi ƙarfi ɓangaren yammaci to shi ce lokacin sallar azhar ya shiga to wannan lokacin shi ma wani yanayi ne ta zame yanayin shi ne karkacewar rana motsawar rana wannan ba ƙaramin aya ba ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala yan uwa wannan ƙwallon rana tare da girmansa tare da zafin da ke ɗauke da shi tare da duk abubuwan mamaki da Allah ya ajiye a cikinsa amma ka duba yadda Allah makafin sarki ke gudanar da shi yake motsa shi yanzu wa isa je inda rana take ballanta na ya motsa ta yanzu masana suka ce tsabin da ke tsakaninmu kilomitas da suke tsakaninmu da rana ya kai kilomita kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da tasa'in da wani abu miliyan ɗaya 1.39 1.39 kilomitas tsakaninka tsakaninka da rana amma kalle da kake jin ranar kake jin zafin ta temperature din ta ko temperature din rana degree degree celsius din da take dauke da shi na zafi a yanzu zaka ga daga cikin inda aka fi ko ina zafi zaka ga akwai irin nahiyoyin mu nan haka Afirka Afirka nan akwai kuma nahiyar a masu Sahara irin su Arabian Peninsula haka su ma suna da zafi su saboda sahara da sauransu amma za ka gafi yadda digiri zai kai ya komo zafin rana baya wuce 60 ko 70 ko abin da ya kama da haka duk inda zafin rana ya kai 100 yankuwa za a fara mutuwa ne ba ka bane yanzu duk wannan zafin rana ba da ake so ana zafi sai ka 41 digiri 41 digiri sai celsius ne 42 42 ya kai da yawa ana sai ka ji 42 ban sani ba a najeriya ko an taɓa samun zafin rana kai 50 wani abu duk zafin da za a yi ba taɓa sani ba ko an taɓa samu ana samu ya kai 50 wani abu 51 to ina gani wani shi ne magazimin da aka taɓa samu 51 ta ji 51 saboda zafi 51 kawai 51 amma ka duba nisan ka da ita kilomita wajen miliyan ɗaya da wani abu miliyan ɗaya da wani abu zafin ta masana suka ce zafin rana zafin rana surface temperature na surface temperature na kama ana ba wai cikin ba idan ka je kusa da rana abinda abinda zafin rana yake abinda temperature din take ibarwa na zafin rana ya kai 5500 5500 mu yanzu 51 ne yake kusa kashe mu ya an ya kai ɗari to wanka zai kusa da ita abinda yake na zafinta ya kai dubu biyar da ɗari biyar kawai ko tamfurica ɗinta kuwa ko tamfurica nata ya kai miliyan goma sha biyar cikinta cikin ranar zafinta tamfurica ya kai miliyan goma sha biyar da Allah akwai a duniya akwai halitta da ta ijiro wani zafin babu ita wallahi babu ita to kai wa ma ita zai kusa da ita girman rana kuma ko ka san cewa rana da kake kallon ta haka a sama girman ta ya ninka duniyar mu ya ninka duniyar mu sau adadin sau adadi mai yawa wannan duniyar ta mu dukanta idan aka dunkule ta aka hada ta da rana rana ta ninninka ta ninkin ba ninkin ba ninkin da yawa ninkin ba ninkin ba ninkin ta kai wajen ninkin dubu ɗari ko wani makamancin haka tsakanin rana da duniyar girma to amma kalle da take yawo Allah madaukakin sarki ya ce wa shamsu tajri rana tana gudana tafiya take yi ba shi sa ka tato daga can kuma ta zo tsakiya ba waye sai gudanar da ita to da Allah wannan bai sai zamto aya ba tana tsakiyar sama sai Allah madaukakin sarki ya busar da ita sai ta koma sai kuma ta, ta matsa wannan matsawar da Allah madaukakin sarki ya yi mata ya isa kallo wannan abin a matsayin aya lallai wannan rana akwai mai gudanar da ita shi ne Allah maɗauki sarki kuma lallai ya isa ya sa mun ya bani umarni na bi shi ne bauta kuma shi ne sallah da za ka yi a lokacin shi ne abinda ma da yake so ya gaya mana a waje ya ce makalli abinda yake tattare da juyawar rana malaci wa haza ta gayyurun wannan shi ma wani canji ne da ake samu rana ta karkace daga tsakiyar sama fa baina ma yanqusu billu idza bihi yazidu ba'da zawal lokacin da rana take tauyewa idan ta taho za ga rana da yawanta farkon fitowarta to tana tahowa ne rana inuwa tana raguwa tana tahowa inuwa tana raguwa kamar yadda muka bayani a wancan lokacin lokacin da take tauye wannan idza bihi yazidu ba'da zawal da ta zo tsakiya kuma ta gama tauyewarta ta gama karewa kuma sai ga still ta ci gaba da karuwa wannan inuwa da take karuwa ita ce ake ce mata azilul ladhi ba'da zawal inuwar da take kasancewa bayan faduwar rana ita mace ga ta fara karuwa kuma ta ɗaya ɓangaren da ba ta nan ta fara ba malai ce faman illabi ya tsatsi ayu za a ziha habihi shams waye zai iya juyar da ko karkatar da ko motsa wannan kwallon rana al'azima wacce take mai girma min sharqi saba ila gharibi daga gabashin duniya ko daga gabashin sama zuwa yammacinta waye zai iya wannan aikin قالت لا أحد يستطيع أن ينقل هذه الشمس من شرق السماء إلى غربه إلا خالقها عز وجل babu wanda ya sai ya motsa wannan kwallon rana tare da wannan girman nasa tare da abin da ke cikinsa na zafi babu wanda ya sai ya motsa shi in ba mahalicinsa ba subhanahu wa ta'ala rabbul alamina shine ubangijin halittu kuma gaba daya allazi yaqulu lishay'i kun fayakun wanda shi ne yake cewa da komai kasance kawai sai ya kasance subhanahu wa ta'ala idan malace in ko haka ne na qulu zamu iya cewa hadha min ayatin lahi wannan motsawar da rana take daga tsakiyar sama ta karkata ta bangaren yamma aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala fasara sababan lis-salati to hakan sai kasance shi ma sababi ne da zamu yi sallah a wannan lokaci dan bari ka tuna wannan abin da Allah madaukakin sarki yake yi mu ƙara ganin girman Allah subhanahu wata'ala mu ƙara sallama amma al'asr malai ce amma kaga sallar al'asr fala alamu lidhalik hikmata malai ce ni ban san wata hikima game da haka ai na ga muku da ba malam zai kokarin istinbati ne akan kansa ko ya gano hikima to sallar al'asr abin da yasa aka sa lokacin sallar al'asr lokacin shi bai san hikima ba baya nuna cewa ba hikima ba shi malam usamin bai iya gano hikima bane yanzu wannan hikimomin da ya gano guda biyu da Allah ya kokari ko bai kokari ba ba kaɗan ba to la'asar ya ce shi bai gano hikima ba kuma ya wuce ya ci gaba da karatunsa yawwa shi nuna maka ɗan adam ne kawai shi nuna maka ɗan adam ne eh kuma kuma ni ma ban gano ba ka za mu wuce ku yawwa an wani ya gano ku sai ya gaya mana sai mu kawo Allah ya sa mu dace malai ce wal ilmu inda Allah azza wa jalla ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala أما المغرب أما إذا سلم مغربا فبعد مغيب بعد مغيب الشمس يتغير يتغير الجو ما ليس باير رانا تافات yanayi yana canza aljau yanayi na sararin samaniya ya tagayyau yana canzawa wa ma a'zama al-arda law shahattaha wa anta fi dha'ira mala yace yi mamaki girman ƙasa. yadda Allah maɗaukin sarki ya ajiye ƙasa lausha hatta ha lokacin da za ka ga ƙasa za ka hango ƙasa wa an tafi tsa'ira lokacin da kake jirgin sama ka hau jirgin sama ka hango ƙasa ka ga yadda take yi mamaki yadda take da girma da faɗi wa qad ghabat ash-shamsu 'an al-ard a lokacin da rana a lokacin da rana ta faɗi ta faku game da ƙasa malai ce lokacin da rana take faduwa ina ma kana sama a lokacin daidai lokacin da rana take faduwa kana sama a cikin jirgi ka hango ƙasa ka ga da duniyar take shi malam ya gani da shi sai buga misali da shi yace wallahi innaka la ta'rifa la ta'rifa al-hikmata fi qawlihi ta'ala yace a lokacin zaka ƙara sanin hikimar fadin Allah madaukakin sarki dai fada yace wal layli idha yaghshaha a cikin suratul shams wal layli idha yaghshaha da dare idan ya shaha idan ya lullube rana muna cikin haske muna cikin haske da zarar lokacin faduwar rana ya gabato sai kaga duhu ya fara shigo ya fara shigowa ana haka ana haka rana tana ƙara nisa duhu yana ƙara dannuwa rana tana ƙara nisa duhu yana ƙara dannuwa har ka nemi haske ma gaba ɗaya karanta sai dai kuma hasken wata ne a lokacin kuma zai tasiri idan akwai shi to shi ne ta Allah madaukakin sarki ce yana yin rantsuwa wallai Allah ce ina rantsuwa da dare idza yaghsha idan lailin libi rana lokacin da rana ta tafi kinan ta fadi malai ce to idan ka hau jirgin sama a wancan lokaci lokacin faduwar rana ka hango ƙasa a lokacin zaka ƙara tabbatar da ma'anar wannan ayar zaka ƙara gasgata Allah subhanahu wata'ala bayan da ka gasgata shi malai ce idza yughathiha abinda ake nufi yarsha ai idza yughathiha idan ya lullube ta faqad qumtu ana marratan fil maqam min al qasim qabla ghurub ash shams malai ce wani lokaci da ya wuce yace na tsaya a airport na al qasim na yankin qasim qabla ghurub ash shams ina airport din kafin faduwar rana ne bi da bi da da wasu yan mintoci wa aqla'at at-ta'iratu sai kuma jirgi harba ce sama shine ikla tashi jirgi ya tashi da mu wa ghabati shamsu ala ahli al-ardh a daidai lokacin da muka tashi kuma sai ya dace rana ta fadi wa mutanen ƙasa rana ta fadi bar rana ta ta tashi daga wajen su walakin na fi sama'i mushahidu shamsa ismail ismail ce amma mu da yake muna sama mun yi sama yace muna hango ranar tunda rana idan ta fadi me take yi tafiya take yan uwa hadisi ya tabbata annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce idan rana ta faɗi tafiya take tana tafiya ne har ta je ta faɗa a gaban Allah subhanahu wata'ala ta yi gaisuwa idan ta faɗi sai washi gari lokacin da za ta fito sai Allah madaukakin sarki ce tashi ki tashi ki koma ki- a- ta- tashi ki koma ta inda kika fito sai ta tashi kuma sai ta koma ta gaba sai ta ƙara fitowa kullum abin da yake faruwa kenan idan ta faɗi tafiya take wajen Allah subhanahu wata'ala sai a bata umarni ta ƙara tashi ta taso kullum haka ake har zuwa lokacin da a ce ta tashi ta koma kuma ta inda ta faɗi eh akwai ranar da za ta je ta yi sujjada a gaban Allah madaukakin sarki sai Allah ce tashi ki fito ta inda kika faɗi sai na rana ta faɗi ta yamma to sai a ce ta fito ta lokaci fahina idin la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan a lokacin shine duk wani aikin alkhairi da zaka dan uwa wallahi ba zai amfane ka ba sallah ka bata da amfani azumin ka bashi da amfani hatta la ilaha illallah wa mutum bata da amfani duk wani aikin alkhairi Allah ya daina karba idan ka ce Allah astaghfirullah Allah ba zai karba ba ko tuba kai a lokacin Allah ba zai karba ba kuma wallahi in kwa lokacin yana nan zuwa lokacin yana nan zuwa tulu'i shamsi min maghribiha bulluwar rana ta yammacin duniya lokacin yana nan zuwa eh muna fata kada Allah ya nuna mana wannan lokacin eh ba lokacin alkhairi bane kwata kwata Allah ne santa mu da wannan lokacin to rana tana gudana ne gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba ta umarni mala yace wa ghabati shamsi ala al-ard walakinna fi sama'in nushahidu ash-shamsa lakin al-laylu ala al-ard sai dai kuma a lokacin muna ganin ranar da haskenta saboda muna sama amma su mutanen kasa me suke gani a lokacin duhu ne tunda dare yayi musu mala yace subhanallahi al-azim zarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma malan yaga abin mamaki yace ka annahu thawbun aswadu qad ghuttat ko qad ghuttiyat bihi al-ard yace kai ka ce rana wani bakin tufafi ne wani bakin tufafi ne da ya lillibe ko kuma kasa ita kasa da yake hangowa kai ka ce wani bakin tufafi ne da ya lillibe kasa kamar ka ce kasa ce aka samu bakin tufafi bakin wulka aka lillibe ta me zaka iya hangowa babu ma'ana abinda ba ke gani yake cewa shine yana suna hango kasa babu abin da suke gani sai duhun dare kawai me dalili saboda wallahi idan ya shaha da dare idan ya lullube rana yanzu dare ya lullube rana ba ka iya hango komai sai suna sama haka suke hango amma ga rana suna kallanta suna kallanta tana tafiya amma kasa fa yace ba sa ganin komai ka ce bakin tufafi ne aka lullube kasar da shi wa biha ba ya tabayyana laka azmata qawlihi ta'ala malai to bihadha da wannan ne tabayyana laka zai bayyana a gare ka azmatu qawlihi ta'ala girma da buwaya ta Allah subhanahu wata'ala azmatu qawlihi ta'ala buwaya ta fadin Allah subhanahu wata'ala da yace wallayli idha yaghshaha da dare idan ya lullube rana fa inda hadha at-taghayyur a wannan ayayin da wannan canji zai kasance فرض الله علينا صلاة سي الله مكن سركي فرلن تامن وتسلى وهي صلاة المغرب إتتي صلى المغرب kuma sai mu dakata na insha Allah ta'ala kuma sai mu tashi sallar isha ita ma mu ji hikimar da yasa aka farlanta ta wannan da abubuwa ne da malai yake yake kawa domin ƙara fito da amfani da kuma fa'idar lokacin sallah da Allah madaukakin sarki ya aje mana Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na'am نعم ايه ايه sallar la'asar manzon Allah jira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ya ambata game da wannan hukunci man fatat salatul ashr fa ka'annama witra ahlu wa malu wanda sallar asar ta wuce shi daidai yake da mutumin da ya je gida ya tarar duk abin da ke cikin gidan ya kone da iyalansa da 'ya'yansa da matansa da dukiyarsa babu abin da ya fita da shi haka annam haka annabi ya ce wannan hadisi ba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare cewa fa qad habita amalu wanda ya bari sallar asar ta wuce shi aikin sa ya rubuta sallar asar ce annabi faɗi wannan akan ta saboda haka ba a ɗauka wannan nasi a jingina wannan nasi sai idan hakan ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata saboda haka akan sallar la'asar annabi ya bayani ita ke bayani a kanta wannan yana nuna cewa mutum ya bar sallar la'asar har lokacin ta fita ka bar ta har lokacin ta fita mutum ya ki shi ake nufi Allah ya kiyaye Allah ya samu dace abinda muka magana ake abinda aka faɗa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta